Alhamdulillah. Mm. All right. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود للمرسلين كم ذا متاشي كذبت ثمود للمرسلين سما كدان daga inda kake
كذبت ثمود للمرسلين إذ قال له أخوهم صالح لنا تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيد الأبرار ونور الأنوار وسر الأسرار سيد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون to Allah ubangiji yake cewa samudawa sun karyata mana manzanni kamar da yadda aka ce aka yi ta yin bayani abinda yasa Allah yake cewa sun karyata manzanni saboda dukkan manzannin suna kira ne zuwa ga abu daya shine tauhidi saboda haka in ka karyata guda daya a cikin su to ka karyata su gaba ɗaya kenan to shi yasa Allah yake cewa samudawa sun karyata manzanni sun karyata manzanni na'am
إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون shikenan shi wannan manzo dan uwansu ne shine Annabi Salih Allah ya aike shi zuwa ga wurin su su samudawa din kenan to da yazo sai ya ce musu ala tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin yace ni fa manzo ne daga Allah zuwa gare ku kuma amincacce fattaqullaha wa adiuni yace ku ji tsoron Allah wa adiuni kuma ku min biyayya wato ku bi ni kenan cikin abin da na umurce ku da shi wa ma as'alukum alaihi min ajr yace kuma ban tambaye ku lada ba wajen isar da wannan manzanci da Allah ya aiko ni da shi zuwa gare ku in ajri illa ala rabbil alamin yace ma ajri illa ala rabbil alamin in ma akwai lada to lada na dai yana nan wajen ubangijin talikai ba wurin ku ba na'am أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل دلعها هضيم أتدركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم annabi salihu yake gaya wa samudawa yace haka kuke so a barku a wannan duniyar aminina kuna amintattu kawai kuna ta warigizar ku fi jannatin wa uyunin a cikin gonake da idaniyar ruwa wa zuru'in da tsire-tsire da yawa wa naklin dal'uha hazin da dibinai wadda hudar hudar dubinan ta kasance mai laushi haka za a bar ku kawai ku yi tayi ba tare da Allah ya aiko muku da dokoki daga gare shi ba ai ba za a bar ku ba haka وتنحتون من الجبال بيوتا فرحين watanhituna minal jibali buyutan farihin Allah madaukakin sarki yace watanhituna minal jibali buyutan kuma suna sassake su samudawan karfafan mutane ne suna da karfi da gaske saboda haka sai su samu duwatsu manya-manyan duwatsu irin na wuraren su sai su sassake dutsen sai su yi gida a cikin sa shi yasa Allah ya ce watanhituna minal jibali buyutan suna wato sassake duwatsu su ne da su gidaje farihina saboda girman kayi na فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين wattaqullaha wadi'un wala tudi'u amral musrifin annabi salihu yake gaya wa su wa'annan yan uwa nasa yace fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa diuni fi ma amartukum bihi kuma ku min biyayya cikin abin da na umurce ku da shi wala tudiu amral musrifina kada ku bi wato umurnin masu barna الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون وإنما سقرنا سوني الذين يفسدون في الأرض سوني ما سيهم أرنا أباين أساب المعاصي لسابن الله ولا يصلحون بداعة الله وتباسا جارا باسا وكاو جارا بداعة الله ديو الله تعالى قالوا إنما أنت من المبحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين
قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين to gaba ɗaya dai amsar da mushrikai suke gaya wa annabawan nan gaba ɗaya maganar su ɗaya ne kamar sun haɗa baki su ma innan samudawan haka suka gaya wa annabi salihu suke ce masa ma suke cewa inna ma anta minal musahharina kai dai muna ganin ka kamar mutum ne wanda aka rinjayi hankalinka wato kamar hankalinsa bayi da yawa kenan wato kamar an yi rinjaye wajen hankalinsa ma anta illa basharun misluna kai fa ba kowa bane ne mutum ne kamar mu fatib ayatin in kunta minas sadiqina kazo da wata aya mana in ka kasance kai mai gaskiya ne cewa Allah ne ubangiji ya aiko ka to kun ga duk kafirai bakin su ɗaya haka suke cewa annabawa ma antum illa basharun misluna ku ba kowa bane mutane ne irin mu saboda haka lalle lalle musulmi ya kiyaye cewa annabawa musamman ma shugaban annabawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ya kiyaye cewa annabi ai mutum ne iri na ko mutum ne kamar ni na manzo Allah mutum ne amma ba irin ka ba ba irin kowa ba ma eh shi Allah ne kawai sama da shi da ka ce Allah sai annabi Muhammadu duk halittar Allah dukkan mala'ikun nan da halitta da annabawa da manzanni da mala'iku duk suna karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka ce Allah ne sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam faukakan ko justa qadran fama amamaka kalqu faukakan lahuwal baraya wa rawu inji imam al-busari Allah ne kawai daga Allah sai manzon Allah halitta gaba ɗaya suna bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kun gani ba taɓa samun wani mutumin kirki ko wani sahabi ko wani na kirki ya ce wa annabi kai mutum ne iri na ba duk wanda ka je yana cewa annabi ai mutum ne irinsa to wannan ya shiga ya saki layi ya kama layin mushrikai su ne suke cewa annabawansu kai ba kowa ba ne mutum ne irin mu na'am fati bi ayatin in kunta min as-sadiqina na'am qala hadhihi naqatun laha shirb wa lakum shirbu yawmin ma'lum qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum shikenan da suka ce yazo da aya mana shi idan shi annabi ne ya zo da aya to shi kenan da suka gaya masa haka sai annabi salihu ya ce to wace aya kuke so sai suka nuna dutse dutse fa wannan irin duwatsun nan sai suka ce wannan dutsen kai wata mu'jiza in kai annabi ne dutsen ya yi naƙuda ya haifi taguwa saboda tsabar kafirci ya ce musu kun taɓa ganin dutse ya haifu suka ce ah to ba aya ka ce kai annabi bane sai ka zo da aya sai ka kalli dutsen kawai sai kai dutse ka aihu annabawa ke kawai sai aka ji dutse yana yana yana kugi kamar yadda idan raƙuma za ta aihu kawai shikenan sai dutsen sai ya fashe kawai sai ga raƙuma ta fito a cikinsa kaga wannan babbar aya ce daga Allah sai ya ce musu hazihi naqatul laha shirbun walakum shirbu yawmin ma'lumin wannan taguwar da kuke gani to tana da rabon ta na shan ruwa akwai ruwa a garin to sai aka ware wasu kwanaki aka ce wannan kwanakin shine za ta dinga shan ruwa kar kowa ya je shi ɗiban ruwa a cikin mutanen garin wala kun shirbu yawmin ma'alumin ku ma kuna da ranar da za ku dinga shan ruwa ranar ku sananniya su ma akwai ranar shan ruwan su ran da za su ji shan ruwa ita ba za ta je ta sha ba ita taguwar a cikin dutse ba ta fito taguwar ran da duk za ta je ta sha ruwa sai aka ce to kar su je su su zauna ran da kuma za su je su sha ruwa ita ba za ta je ba amma idan ta je ta shawo ruwan nan da aka hana su su je su sha ruwa a wannan tafkin to za ta bi duk gida gida kuma kowane gida ta bi su zo a jikinta su tatsi nonon da zai ishe su na san kafirai suna da taurin kai aka yi wa mutum haka ai shi ke da an gaba shi an dai fahimci maganar ko da suka ce ya nuna musu aya suka ce yake musu wace irin aya kuke so suka ce ka sa wannan dutsen ya aifi taguwa sai annabin ya kalli dutsen ya ce dutsen ta haifi taguwa sai dutse kawai sai ya fara nishi ana ji sai taguwa sai ta fito da ta fito shi kenan sai ce to ga doka wannan taguwar taguwa ce ta Allah hazihi naqatullahi lakum aya fatadharuha taqul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fa ya'khudhukum adhabun saboda haka ta Allah ce kada ku shafe ta da wani mummunan abu za ta dinga shan ruwa rana kaza da kaza ran da za ta sha ruwa ku ba za ku sha ba amma kuma za ta bi duk gidajen ku kowa ya tatsi nono a jikinta kaga babu tafiya neman abinci kenan ran da kuma za ta sha to ku kuma kar ku je ran da za ku je ita kuma ba za ta je ba to shikenan yace wala tamassuha bisu'in kada ku shafe ta da wani mummunan abu fa saboda ta Allah ce fai akuza kum azabu yawmin azim idan kuka shafe ta da wani mummunan abu to azaba ta wani rana mai girma fa za ta shafe ku daga Allah na'am fa aqaruha fa asbahu nadimin fa aqaruha fa asbahu nadimina kawai sai suka soke ta fa asbahu sai suka wayi gari nadimina suna masu nadama ala akriha a bisa soke ta da suka yi wani suka sa ya soke abin da yasa aka ce sun soke ta saboda duk sun haɗa baki kowa ya yarda shi yasa idan sabo za a yi idan ka yarda ka bari ana yin sabo to kai ma kana da laifi in za a yi sabo yadda manzo Allah ya faɗa man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu bi yadihi idan mutum ya ga mummunan abu ya kau da shi da hannunsa in shi gwamnati ne to lallai gwamnati in ta ga za a yi barna ta kawar da barnan nan da hannunta fa in lam yastadi fa bi lisani idan ba yi da iko in ji manzon Allah to ya hana da bakinsa kamar malamai kenan tunda su ba gwamnati bane ba za su iya hanawa da hannu ba sai su yi ta wa'azi su ce wannan abun Allah ya hana fa in lam yastadi fa bi qalbihi fa zalika adhafu iman idan mutum ba malami ba ne ba shi da ikon ya yi wa'azi ya hana to ya ƙi abin a zuciyarsa kada ana yin ɓarna kana da iko ka hana ka kasa hana kada ana yin ɓarna ba za ka iya hanawa ba kuma ka ƙi abin a zuciyarka ma ka ƙi ƙin abin a zuciyarka to ka haɗu a cikin laifi lallai dole ko ka hana da hannunka in kai hukuma ne ko a gidanka cikin iyalanka lallai ka hana saboda haka muna yi wa gwamnan gwamnati godiya bisa abin da yake mana na rushe gidajen gala-gala nan da ake a cikin garin Gombe. Allah ya saka masa da alkhairi. Ba shakka yayi abin da ya kamata a duk musulmi ya yaba masa. Gidajen da ake ta'asa ayyukan banza kamar wannan a hudubar sallar juma'a nan muka yi magana ba yi kwana uku ba kawai sai muka ji ana ta rurusa gidajen. Allah ya saka masa Allah ya sa duk shugabannin shi koyi da shi. Duk mutumin da Allah ya bashi wani dama ya ga ana yin barna idan zai iya hanawa ya hana da hannunsa idan ba za ka iya ba to ka hana da bakinka in kai malami ne kai wa'azi kai idan ba za ka iya ba kai ba malami ba ne kai ba hukuma ba ne to shi kenan sai ka yi shiru ka ƙi abun amma a cikin zuciyarka kar ka yadda ka so abu in ka so abun za ku haɗu a kan a cikin laifi to shi yasa Allah yake cewa sun soke wannan taguwar amma wani shaƙi suka sa a cikinsu ana ce masa ƙuddaru shi ne suka masa umarni ya je kawai ya ɗau wani abun suka ya je soke ta shi ƙuddaru ɗin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kansa yake cewa shi wannan ƙuddaru shi ne ashkal awwali a duk mutanen farko babu shaƙi irinsa in ji manzo Allah manzo Allah sai nuna sayyidina Ali karramallahu wajahu yana zaune a gabansa sai ya ce wanda zai zo kuma ya sare ka a nan ɗinka ya ma dala ya ma zene ne ya dala ya ya ya sare ka a nan ɗinka ya wato ya ya ake cewa ne ni hausar tana mun wahala ya ma dama dama da jini a nan ɗinka a muka bukinka annabi ya ce shi ne ashkal akiri shi ne shaƙiyin mutanen ƙarshe ya fi kowa shaƙiyarci daga ƙudaru shi ne ashkal awwalina wanda ya soke wannan tabuwa ta Allah sai mutumin da ya kashe sayidina ali shi kuma a mutanen ƙarshe shi ne ashkal akiri kamar da manzon Allah ya faɗa kuma haka aka yi sayidina ali ya fito yana daidaita sahu a sallah wani ya zo ya sare shi da wani abu a wuyansa nan ɗin nan ya masa dama dama ya faɗi cikin jini to wannan shine ashqal akirina to shine faqa ruha fa'azbahu sai suka wayi gari nadimina suna masu nadama fa akhadahu al'adab inna fi dhalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin fa akhadahum al'azab inna fi zalika la'aya wa ma kana aktsaruhum mu'minina to shikenan bayan sun soke ta sai shi annabi annabi salihu ko sai yazo sai ya tambaye su yace ina wannan taguwar ta Allah sai suka ce ai an soke ta kuddaru ya soke ta ce ya soke ta yace yace da ya soke ta tayi kuka yace eh tayi kuka sau uku sau uku ta yi kuka ya ce to shi kenan kamar ta ufi darikun salasati ayyami shi kenan abin da ya saura muku ku gama jin daɗin ku kwana uku ne kawai ya saura muku Allah zai halaka ku to shi kenan shi kenan sai Allah ubangiji fa aka zahumul azab sai azaba ta kama su ta halaka su inna fi zalika la'aya Allah ya ce a cikin haka akwai aya wa ma kana aktsaruhum mu'minina sai dai mafiya yawansu ba su dawo muminai ba ba su yi imani.
Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Allah ya ce ya Rasulullahi wa inna rabbaka haƙiƙa ubangijinka lahuwal aziz. Haƙiƙa shine mabuwayi mai halakar da kafirai sannan ar-rahim kuma shine mai jin kai mai jin kan muminai. Allah ya ji kanmu.
كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لنا تتقون إني لكم رسول أمين كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين شكرا أنقموا كسر النبي صالح yanzu kuma an shiga kissar annabi ludu annabi ludu to shine Allah madaukakin sarki yace kazzabat qawmu ludin al mursalina hakika mutanen annabi ludu su ma sun karyata manzannin mu inji Allah is qala lahum akuhum ludun ala tattaquna yayin da dan uwansu shine annabi ludu yace musu ala tattaquna shin ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun aminun yace ni fa manzo ne na Allah zuwa gare ku kuma amincacce wajen isar da sakon Allah fattaqullaha wa ati'un wama as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin fattaqullaha wa ati'un wama as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin annabi luɗe yake ce mutanensa fattakullaha ku ji tsoron Allah wa adiuni ku wato ku mun biyayya cikin abin da nake umurtan ku da shi wa ma as'alukum alaihi min ajr kuma ban tambaye ku lada ba wajen isar da wannan sako da Allah ya aiko ni da shi zuwa gare ku in ajre illa ala rabbil alamin lada na yana wajen ubangijin talikai kenan na'am atatuna dhukrana min alamin وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون وتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون annabi lutu ya ce wa mutanensa atatuna zukurana min al'alamina yanzu kwa dinga zaikewa mazaje a cikin mutane wata zaruna ko ma kalaka lakum rabbukum min azwajikum ku dinga barin abin da Allah ubangiji ya halitta muku na daga matayenku Allah ya halicci mata dan a aure su a dinga saduwa da su amma su mutanen ludu mutanen annabi ludu su kuma mata suke bi sai ka ce dabbobi ko dabbobi ba sa ka taɓa ganin rago ya bi rago ɗan uwansa ba za ka taɓa gani ba ko jaki ba ya bin jaki ɗan uwansa saboda munin abu sai ka ga a'udhu billahi Allah ubangiji wanda ya jarrabe su da wannan abu Allah ka yaye musu mu kuma Allah ka kiyaye mu ka kiyaye zuriya ka kiyaye al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam mummunan abu ne shi wannan abun da ake na mutanen lokacin nan gashi yanzu ya shigo ya watsu a cikin al'umma wanda da ba a jin sa amma yanzu ya yadu har shedan ma da sharrin sa wai abin da suke gaya musu wai idan mutum yana yin luwadi wai zai kuɗi to an taɓa yin saƙon Allah kuma a samu baiwar Allah kuɗi kan ba Allah bane yake bada su a in kana son kuɗi ka tafi kasuwa tis'atu asharin rizqi fi tijara haka hadisi ya faɗa in an kasa arziki kashi goma kashi tara gaba ɗaya yana cikin kasuwa saye da sayarwa ka je ka shiga saye da sayarwa in kuɗi kake so Allah ya maka albarka a ciki amma ka je ka dinga bin dan uwanka namiji suna kwanciya da su Allah ubangiji ya yaye mana wannan nasiba bala'i ne mummuna su mutanen annabi nuhu su suka fara wannan abu suna yi suna yi suna yi a uzubillahi har shi annabi lutu ya zo ya dinga musu wa'azi ya dinga musu wa'azi sai suka dinga masa jafa'i shi annabi lutu din suna ta ce masa kai dai kai dai tsarkakekke ne kai ka dame mu da yawan wa'azi kai kai ne tsarki ne kana hana mu walawa kaza kaza to wata rana sai yayi baki to duk lokacin da yayi baki kuma wata jarrabawa daga Allah sai matarsa wadda take cikin gidansa matarsa fa matar annabin Allah da ya yi baƙi maza sun zo to ita kuma sai ta yi wani abu ko ta buga wani abu ganga ko ta hura wuta daman ta gaya wa 'yan luwaɗi cewa da kun ga hayaki yana tashi fa to an yi baƙi to sai su zo su dinga kama mutane suna luɗu da su to wata rana sai mala'iku suka zo su yayi baƙin mala'iku suka zo kyawawan matasa ya zo sai hankalinsa ya tashi yake cewa ina tsoron mutanen wannan garin na ga aikin su gashi ko kuma baki ne suka ce ai karka da mu karka da mu mu ba mutane bane mala'iku ne daga Allah za mu maka maganin su eh karshen su ya zo daga nan zuwa asubahi zaka ga an gama da su yace har asubahi suka ce alaysa subhu bi qarib asubahin ba kusa bane shi yana ga har asuba ba abu zai yawa eh abasu har zuwa asubahi suka ce alaysa subhu bi qarib asuba din ba yanzu yanzu ba ne to shi kenan suka taho suka zo suka same su ashe ba su san mala'iku ba ne mala'iku suka dinga daga fiffike suna dukan fuskarsu ƙarshensa dai aka kwashe su tun daga ƙasarsu aka daga ƙasar aka yi sama da ita sannan aka juye ta aka musu ruwan azaba kuma kuma abin tsoron duk mutumin da yake yin wannan aikin na luwaɗin nan to idan ya mutu za a ɗauke ruhinsa ne a kai shi can cikinsu su mutanen ludu ka duba duk alfarma dai ba alfarmar da Allah ya yi wa ɗan adam irin Allah Ubangiji da ya sa ka a cikin al'ummar annai Muhammad duk azabar da za a yi wa kowace al'umma amma in kana cikin al'ummar annai Muhammadu azabar ka akwai sauki saboda yadda Allah yake son annai Muhammad amma idan mutum yana luwaɗi idan ya mutu ɗauke ruhinsa za a yi sai a kai shi can cikin wa'incan mutane saboda haka Allah kiyaye kuma iyaye lalle su sa ido akan yaransu a sa ido akan yara duk wanda ake ganin kaman ana zargin sa da abu to lalle a kiyaye yara daga gare shi su kuma wanda aka jarabe su da abun Allah ya yi musu mu kuma Allah ka kiyaye mu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine annabi yake annabi Nuhu yake ce musu atatuna zukurana min alalamina kwa dinga zaikewa mazaje a cikin mutane وتذرون ما خلق لكم ربكم كبر abunda ubangijinku ya halitta muku min azwajikum na matanku yace bala antum qaumun aduna ya ce kai ku dai wato wasu irin mutane ne a dura masu ƙetare iyaka masu ƙetare halal zuwa ga haram Allah kiyaye قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين sai wa'annan mutane mutanen annabi lutu sai suka ce masa ya lutu la in lam tantahi in fa baka daina mana wannan wa'azin da kake faɗa ba da kiyayyen nan da kake nuna mana to la takunanna minal mukhrajina za fa mu fidda kai a cikin wannan garin za mu kore ka za ka kasance cikin wanda za a fidda su a cikin wannan gari saboda haka lallai lallai ka daina mana wannan wa'azin na'am qala inni li'amalikum min al-qalin qala inni li'amalikum min al-qalin sai annabi lutsu ya ce ni dai ka san su annabawa jarumai ne ba sa tsoron ba sa tsoron kowa wajen isar da sakon Allah yace ni li amalikum min alqalil ni dai akan wannan aiki da kuke yi ina cikin masu kin wannan aiki masu inkari eh ina cikin masu kin wannan mummunan aikin da kuke kuma ba zan daina inkarin wannan aiki da kuke yi ba rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun Allah maɗaukai sai annabi Nuhu sai ya ce, Rabbi ya Allah Ubangijina, najjini wato ka kubutar da ni wa ahali da iyalaina mimma ya amaluna daga abin da wa'annan suke aikatawa in za ka musu azaba Allah ka kubutar da ni. Abun mamaki iyalan nasa ma ‘yan mata ne guda biyu na Eh, to ita matar ita ma ‘yan lubun ne. In ma ba ta yin lubun da ita take gaya musu. Da an yi baki zai ta buga ta hura wuta sai dai wasu alamomi daga shi sai ‘ya'yansa ‘yan mata guda biyu ya ce Allah ka kubutar da ni da ni da wa'yannan iyalan nawa wato wannan ‘ya'yan nasa guda biyu daga mugun aikin da wa'yannan suke yi daga kuma azabar da za ka musu na'am فنجيناه وأهله أجمعين إلا أجوزا في الغابرين فنجيناه وآله أجمعين إلا أجوزا في الغابرين Allah madaukakin sarki yace fa najjaynahu sai muka tseratar da annabi Nuhu wa ahlihi da ahalinsa wato da shi da ƴaƴansa guda biyu ƴan matan nan ajma'ina gaba daya Allah yace illa ajuzan sai dai imra'atuhu matarsa ita kan fil gabirina ita kam tana daga cikin wanda suka wanzu a cikin azaba ita an halakar da ita saboda ita ma ga aikin da take yi to sai aka halar da ita
ثم دمرنا الآخرين ثم دمرنا الآخرين الله ubangije yace sai muka dammar sauran wato sauran ƴan lutun kenan mutanen nasa Allah yace sai muka halaka su wa amqarna alaihim matara وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين wa amqarna alaihim matara fasa'a matarul munzirin Allah madaukakin sarki yace wa amqarna alaihim matara bayan wato mala'ika ya daga garin ya kama da shi ya kifa shi Allah ya ce sai muka musu kuma ruwan duwatsu daga wuta shine wa amtarna alaihim matsara fasa'a madarul munzarin wannan ruwa na wa'annan fasa'a yayi muni wannan ruwa da aka musu na azaba kenan ruwan yayi muni aka kifa su aka kawo ruwan duwatsu daga wuta aka kifa musu saboda haka wannan abu Allah ka kiyaye munan abu ne Allah ka yaye shi a cikin wannan al'umma albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shedan da yake riya cikin su cewa wai idan mutum yana yi zai kudi babu wani kudi da yake cikin sabon Allah idan kaga mutum yana wannan mugun aiki kuma yana samun kudi to ta lala Allah ya masa bashi da rabo a lahira ne ka zuba ido kaga ba inda zai je Allah zai karya shi Eh, Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu albarkar manzo Allah na'am إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين inna fi zalika laaya wama kana aktharuhum mu'minina Allah madaukakin sarki yace fi zalika laaya hakika a cikin wannan halakar da su da aka yin nan akwai aya abun lura amma wama kana aktharuhum mu'minina amma mafiya yawan su mu- mutane ba su kasance mu'minai ba
وإن إن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم Allah madaukakin sarki yace ya Rasulullahi wa inna rabbaka haqiqa ubangijinka lahuwal azizu haqiqa shi mabuwayi ne eh mai halaka kafirai kuma rahimu mai jin kai mu ne Allah ka ji kanmu
كذب أصحاب ليكة المرسلين kazzaba ashabul aikatil mursalin na Allah ubangiji yace wato mutanen aika aika shine ake cewa da Hausa rukuki irin wuraren Lagos Lagos din nan inda zaka ga bishiyoyi sun tashi sun yi sama sun haɗe kai ta yawo a cikin bishiyoyi a ƙasa amma baka ganin rana sai ake cewa rukuki ko da Hausa to su ne aika aika to mutanen su ne Allah Ubangiji yake ba da kisa su ana ya ce mutanen wannan rukukin sun karyata manzanni na إذ قال لهم شعيب لنا تتقون ƙana lahum shu'aibu ala tattaqun yayin da shu'aibu shine annabi shu'aibu ƙana lahum ya ce musu ala tattaquna shin ba za ku ji tsoron Allah ba إني لهم رسول أمين inni lakum rasulun amin yace ni jakada ne manzo ne daga Allah zuwa gare ku kuma amincacce فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله واتقون وما أسألكم عليه من نذر إن أدري إلا على رب العالمين yace ku ji tsoron Allah kuma ku min biyayya cikin abin da nake umurtar ku da shi wa ma as'alukum alayhi min ajr yace ko ban tambaye ku lada ba wajen isar da sakon nan da Allah ya aiko ni da shi zuwa gare ku in ajri illa ala rabbil alamin lada na dai yana nan a wajen ubangijin talikai ne أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين awful khayla wala takunu minal mufsirin yace musu ku cika wato ku dinga cika mudu keli kenan ko ku dinga cika mudu wala takunu minal mufsirina kada ku kasance cikin masu tauye wa mutane abubuwansu to wannan wajen tauye mudu din nan kun ga annabi guda Allah ya aiko musu masu tauye mudun nan kuma akai aka halaka su da suke saboda haka lallai lallai duk mutumin da ya san yana wata sana'a ta mudu ko ta sikeli to yayi kokari ya dinga cikawa wajen masu auna mudu wailul lil mudaffifin allazina idza tabu ala an-nas yastawfuna wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsiruna ala yazunnu ulaika annahum mabusuna bi yawmin azim masu awu kenan da mudu haka kuma masu awu kamar da sikeli irin kamar gidajen mai za ka ga gidajen mai wasu gidajen man za su zo su ce maka lita kaza ne amma sai a yi wata hikima a matsa litar a matsa maka mai sai a tauye maka wani abu daga cikin kuɗinka to duk za su haɗu da Allah kar ka ga ka cuci mutane ka samu kuɗi bala'i ne zai zo ya tafiyar da kuɗin naka gaba ɗaya ko Allah ya ɗora maka wani ciwo a ce sai an kai ka waje dan kuɗin da ka tara a gidan man gaba ɗaya a nan zai kare saboda haka mutum ya rayu akan halalinsa za ka rayu lafiya ka mutu lafiya amma idan kana cutar da mutane kana tauye wa mutane haƙoƙinsu to Allah ubangiji ba zai barka ba. haka wajen teloli masu ɗinki su masu kula kada mutum ya zo ya baka yadi idan misali yadi goma ne zai ishe shi a masa gari ya da ciki da wando sai ka yi ƙoƙari ka tauye masa gudu ka yi masa ɗinkin yadi takwas ko takwas da rabi sauran ka ɓoye duk wannan taure mudi haka masu karantarwa a makarantu kamar makarantun boko ko na islamiyya ka je ka rantse an ɗauke ka a aiki za ka dinga karantarwa karfe takwas na safiya za ka zo ka shiga aji za a tashi karfe sha biyu kuma ga kuɗin da za a dinga baka a wata ka yadda ka amince an yi yarjejeni to sai ya zamanto ba za ka fito ba sai karfe tara to duk wannan awa ɗaya takwas zuwa tara da duk Allah sai ya tara ba kai ka cika budurin kiyama sai ka biya wannan kuɗin saboda haka jama'a ba wai dole sai mai awu ba kowa a sana'ar sa yayi kokari ya cika budu in karfe kaza aka ce za a je ofis ai haka kai alkawari za ka je to ka je kuma daman kai alkawari za a tashi karfe kaza to kar ka yadda ka tashi sai lokacin yayi lalle lalle a dinga cika gudu a dinga irin wannan idan mutum baya yi zai haɗu da Allah na'am وزنوا بالقسطاس المستقيم wazinu bil qistasil mustaqim annabin Allah yace musu ku dinga ku dinga yin awu da ma'auni na adalci duk abin da zaka yi kai awu da ma'auni na adalci kar ka zalunci kowa kuma abin tsoron ma yanzu kamar harkar gidajen man yanzu misali ka yi tafiya ka je Bauchi ka je gidan mai aka nuna ma ga yadda lita take ka ba da kuɗinka ko dubu biyar ko goma aka sa maka sai aka tauye maka gudu aka sama na dubu bakwai kai kuma ka ba da dubu goma to abin tsoron shi wannan akan hanya yake baki ne wannan yanzu ya sha ya tafi ita yi kai da ka tafi ba za ku sake haɗuwa da shi ba fa sai ran tashin alkiyama shi kuma ya ji ya samu yan dubu biyu akan kuɗin ka yana ta murna ya samu wani abu sai ran tashin alkiyama kwatsam sai kawai ka gan shi a ka gan shi a hannunka kawai ka ci kome shi ba ni kuɗi na duk wanda ya zalunci wani sai ya biya shi in duk wanda ka zalunta ka yi kokari ya yafe maka tun daga duniya idan bai yafe maka ba fa to ranar alkiyama sai ka biya shi saboda haka mutane su yi hankali da cin kuɗaɗen haramu duk abun da ba naka ba ne ka haƙura da shi abun da yake naka ka riƙe shi sai Allah Ubangiji ya sanya maka albarka duk kankantarsa sai ka ga ka rayu lafiya na
ولا تبق kasun nasu ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين yake ce musu wala tabqasu nas ashiya'ahum kada ku dinga tauyewa mutane haƙoƙinsu kada a dinga tauyewa mutane haƙoƙinsu kowa a bashi haƙƙinsa kar a tauye masa yace wala ta'asaw fil ardi mufsidina kada ku dinga barna a bayan ƙasa kuna masu barna da kisa da waninsa komai a yi shi akan ka'ida kamar yadda musulunci ya faɗa واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين annabi shu'aibu yace musu wattaqul ladzi khalaqakum ku ji tsoron wannan ko wanda ya halicce ku wal jibillatal awwalina kuma ya halicci halitta ta farko duk wanda suka wuce din nan ai Allah ne ubangiji ya halicce su saboda haka ku ji tsoron wannan Allah
قالوا إنما أنت من المسحرين qalu innama anta min al musahharina duk dai amsar su ta mushrikai duk ɗaya ce qalu sai suka ce wa annabi shu'aibu innama anta min al musahharina kai dai muna ganin kaman hankalinka an an rinjayi hankalinka وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين suka ce masa mu ba abin da muke gani dai kai dai mutum ne fa irin mu mutum ne fa kai irin mu wa inna zunnuka lamin al-kadhibina kuma ba mu dai zaton da muke yi ƙarya kake yi ba gaskiya bane ba wani Allah da ya aiko ka فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين fa'askid alaina kisfan min as-sama'i in kunta min as-sadiqin sai suka ce masa fa'askid alaina kisfan kisfan min as-sama'i ya kai shu'aibu ka ka yanko mana wani yanki na sama mana ya fado akan mu in kunta min as-sadiqin in dai gaskiya kake Allah ne ya aiko ka sun kafirce amma suna cewa wai ya yanko musu wani bangaren sama ya fado akan su in dai shi gaskiya yake قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم sai annabi shu'aibu ya ce musu sai sai annabi shu'aibu sai koma wajen ubangiji ya ce rabbi alamu bima ta'maluna Allah shine masani da abin da kuke aikatawa fa yujazikum bihi kuma zai saka muku zai muku sakayya akan abin da duk kuke faɗa da abin da kuke aikata fa kazzabu sai suka karya tashi fa kazzabu azabu yawmuz zilla sai wata azaba ta wani wuni mai inuwa sai ta same su wato abin da ya faru sai Allah ya jarrabe su da zafi zafi sai suka tashi da wani irin zafi kowa zafi yake ba wanda zai iya zama a ɗaki ko a gida duk gaba da suka fito a cikin gidajensu suna jin zafi suka yi jeji saboda su samu inuwa ko su samu iska to da suka je cikin jejin ma suka bar gidajensu sai zafin yayi yawa rana mai tsanani Allah ubangiji ya kawo suka rasa inda za su sa kansu saboda tsabar zafi baka isa ka shiga gida ba idan ka zo ka shiga gidanka sai kaga katangar tana raurawa za ta faɗo kanka dole ka fita waje in ka fita waje kuma zafi ba inda za ka yi sai ka jeji to Allah ubangiji sai sai kawo ni gajimare sai gajimaren ya zo shi ya tsaya a tsakiyar garin to gajimaren sai Allah ya sanya masa sanyi sai suka dinga gudu suna zuwa suna shiga cikin wannan gajimaren suna ganin nan ne kawai matsirata ko ina zafi sai dai wannan wurin ƙarƙashin wannan inuwar gajimaren nan ne suke samun sanyi to shi kenan sai da suka gama tattaruwa a gindin wannan gajimaren Allah Ubangiji kawai sai ya sako azaba a cikin wannan girgijen kawai gaba ɗaya ya ƙona su gaba ɗaya shi ne azabu yau muzulla azaba ta rana inuwa ke Allah Maɗaukakin sarki ya ce innahu kana azaba yau min azab innahu kana azaba wannan azaba ta kasance azaba ce yaumin azimin ta wani rana mai girma
inna fi zalika la'aya wama kana aktharuhum mu'minin inna fi zalika la'aya wama kana aktharuhum mu'minin hakika a cikin wannan azabtar da su da aka yi nan la'ayatan akwai aya a lura amma wama kana aktharuhum mu'minin mafiya yawansu ba su kasance sun yi imani ba.
Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Allah madaukakin sarki ce ya Rasulullah hakika ubangijinka mabuwayi ne mai karya kafurai mai musu azaba. Ar-Rahim kuma mai jin kan mu'minai ne.
Wa innahu latanzilu rabbil alamin. نزل به الروح لمين على قلبك لتكون من المنذرين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح لمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الله مدوكين سلكيتي وإنه أي على القرآن حقيقة والله القرآن إن الله لتنزيل رب العالمين sauƙaƙe ne daga Ubangijin talikai, Allah ne ya saukar da Alƙur'ani. Ai, kowa da ya ji Alƙur'ani ya san sauƙi daga Allah yake, ya bambanta da zancen kowa. Kowane littafi aka zo ana karanta ma shi, sai ka ji lallai ɗan adam ne yake magana, amma Alƙur'ani yanzu da ake karanta ake fasara ai za ka dinga jinsa kamar daga sama yake zubowa. Tabbas ka san wannan maganar Allah ce ba ta wani ba ne. Kuma babu wani littafi a duniya wadda ya kai kamar shafi ɗari bakwai kamar wannan kamar alƙur'ani amma a samu yaro ɗan shekara bakwai ya haddace shi sai alƙur'ani sai alƙur'ani ga sunan alarammomi yara ƙanana duk sun haddace alƙur'ani kuma ga kamanni a cikinsa kamanni in kana karantawa wannan ayar ga balaga ga fasaha amma kuma ga shi duk Allah Ubangiji ya yassare shi to daga nan zaka gane lalle wannan alƙur'ani alƙur'anin daga Allah ne wa innahu latanzilu rabbil alamin Allah yace nazala bihi ruhul amin kuma wato ran tsarki shine mala'ika jibrila shine ya sauko da alƙur'ani ala qalbika a bisa zuciyarka ya rasulullahi litakuna min min almunzirin dan ka kasance a cikin masu gargadi to manzon Allah kenan tsakanin manzon Allah da Allah sai Allah wato komai nasa sai da Allah ya ambata Allah ya ambaci kirjinsa alam nashara laka sadara Allah ya ambaci zuciyarsa ala qalbika komai nasa sai da Allah ya ambata duk abin da yake jikin manzo Allah sai da Allah ubangiji Allah ya ambace shi kuma ya yabe shi saboda ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bilisanin arabiyyin mubin kuma wannan alqur'ani Allah ya ce da ku an sauko da shi ne wato bilisanin arabiyyin da harshe na larabci shi alqur'ani larabci ne larabci ne harshe ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai bayani mai fasaha shi larabci yana da fasaha iya da abubuwa da yawa wanda kowane yare ba shi da shi yanzu misali in ka ci tuwo ka koshi da hausa ne kuke ce masa a baka tuwo yanzu ka cika cika cikin ka me za ka ce da hausa ta ci ka koshi ko to in na baka ruwa kuma ka shafa da za ka ce ka koshi ka ci tuwo ka ce ka koshi ka sha ruwa ka ce ka koshi a da wasu gwarawa ne ke da ba eh ah ka sha ruwa sai kai ne sai ka koshi ka ci tuwo sai ka koshi duk ɗaya ne koshin tuwo da koshin ruwa duk ɗaya ne wannan gwaranci ne to amma ka ga larabci daban ne ka ci abinci ka koshi da sunansa da larabci ka sha ruwa ka koshi shi ma sunansa daban da larabci to larabci wani yare ne mai fasaha abu ɗaya sai ka samu yana da suna biyar suna shida yanzu kamar zaki zaki yana da suna ya kai ishirin a larabci to haka komai za ka same shi yana da yalwa shi yasa Allah da ya zo sai ya sauko da ƙur'anin da larabci shi Allah larabcin ba fa yaren Allah ba ne eh shi Allah ya ba za ka ce ba larabi ba ne shi Allah Allah ne kawai kuma shi zancen maganar Allah ɗin ba ta da harafi ba ta da sauti amma kaga alqur'ani ga harfofi ga sauti in ka karanta ana ji so da yake Allah yana nufin ya aiko annabi Muhammadu so sai ya sauko da alqur'ani shi yadda alqur'ani yake a wajen Allah siffar Allah ne ba shi da farko ba shi da ƙarshe ba shi da sauti ba shi da harafi kawai siffar Allah ne kadimiya shi alqur'ani ke to amma da yake Allah yana nufin ya aiko zuwa ga al'umma a fahimta to kuma sai ya aiko annabi Muhammadu to yaren annabi Muhammadu larabci ne to sai mala'ika Jibrila da ya dauko Qur'anin daga Allah sai ya kawo annabi Muhammadu a cikin zuciyarsa to annabi Muhammadu kuma sai ya ji abin da larabci sai ya dinga bayani da shi da larabci duk abin da ake faɗa da larabci haka yake amma a wurin Allah shi siffar Allah ce alqur'ani amma ga annabi yana mana bayani da larabci abinda Allah yake nufi kenan a daina wannan rabar abinda annabi yake nufi kenan sallallahu alaihi wasallam to wannan shine a bari shi an tashi to haka haka yake to shi annabin sai Allah ya yi shi wani mai fasaha ba a taba ganin balarabe mai larabci irin manzon Allah idan ya faɗi abu larabawan ma sai sun rikice da larabcin ba zai faɗa amma sai sun rikice alƙur'anin da yake da harshen sa yazo ai sai da ya dinga fassara musu larabcin wata rana an yi hadiri annabi yana zaune da sahabbansa sun shigo cikin ɗaki an yi hadi ana hadiri a waje sai annabi yake tambayar su yace kaifa tarawna bawasiqaha kaji wata lugha ta larabci wanda kuke ganin dogon gajimaren yaya kuke ganin dogon gajimaren yadda tsayin gajimaren yake shine kaifa tarawna bawasiqaha sai suka ce ma asanaha wa ashaddu tarakumaha sai annabi ya sake launanta musu wani sai ce kaifa tarawna qawaidaha kaga wanda kusa ɗaya ne amma yadda yake ta jujjuya musu shi saboda ƙwarewa a larabci yace kaifa tarawna bawasika suka ce ma ahsanaha wa ashaddu tarakuma sai ya sake ce musu kaifa tarawna qawaidaha sai suka ce ma ahsanaha wa ashaddu tamakkunaha sai ce musu kaifa tarawna jawnaha yaya kuke ganin dunkule-dunkulen gajimaren a sama ya kuke ganinta suka ce ma a hasanahu wa a shaddu sawadahu abun mamakin kyanta da kuma yadda ta yi baƙi kirin sai ya ce musu kaifa tarauna rahaha ya kuma kuke ganinta yadda take dunkulewa tana turawa gajimaren ba kenan duk da ranar ce ke gaya musu haka suka ce ma a hasanaha wa a shaddu istidarataha sai ce kaifa tarauna barqaha yaya kuma kuke ganin wato ya suna abin nan da yake kara kan ana kira walƙiyarta ya ce a wamidun an kub'un auyashuku shakkan auyashuku shakkan shi ke nan sai suka ƙalu sai suka ce ya shukku shakkan ya rasulallah ya ce ya kuke ganin walƙiyarta kaɗawa take da ƙarfi ko gudu take yi ko kuma cewa take yi duk da larabci yake gaya musu sai wani balarabe a wurin masanin larabci sai ya kalli manzan Allah sai ya ce bi abi anta wa ummi ma afsa haka yace fansar uwata da ubana gare ka ya rasulullahi ban taba ganin mai fasahar har sai irin taka ba sai manzo Allah yace haqqul li yace ai haka ya kamata sallallahu alaihi wasallam yace haka ya kamata ai yace baka ji ba inna ma unzila alqur'anu bil lisani baka ga alqur'ani da Allah zai sauko da shi ba sai ya sauko da shi da harce na yana cewa bil lisani arabiyyin mubin sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan sunayen da ya ta laulauta laulauna musu shi duk abu guda ɗaya ne fa ya dinga caccanja musu larabci an yi hadiri ne haka suka shigo wurin zai hadiri hadiri ya ce kar mata rauna ba wasu suka ce ma a hasana ha wa ashaddu tarakumha sai ce kai fa tarawna qawaidaha suka ce ma a hasana ha wa ashaddu tamakkumha sai ce kai fa tarawna jawnaha suka ce ma a hasana wa ashaddu sawaduhu yace kai fa tarawna rahaha suka ce ma a sanaha wa a shaddu istidarataha ya ce kai ba ta rauna barkaha a wamidun au kub'un au ya shukku shakkan kalu zai suka ce ya shukku shakkan ya rasulallah to zai wannan balarar da zai rude ya ce kai bi abi anta wa ummi ya rasulallah ma afsa haka an san uwata da ubana ban taba ganin mai fasaha irin ka ba ya rasulallah sai annabi ya ce haqqul li yace ai haka yake haka ya kamata kuma haka yake haka yace baka ji Allah ya ce ba inna ma unzila alqur'anu bi lisani ay alqur'anu ba da harce na ya sauka wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin sai yace bi lisanin arabiyyin mubin to haka alqur'ani yake shi manzo Allah ba taɓa ganin ne fasaha irin tasa ba to sai Allah ya saukar da littafin ma da kuma fasahar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to jama'a za mu tsaya a nan lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya sanya mu a cikin bayansa wanda zai yanta su a cikin wannan wata mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka da rai Allah ya kara lafiya Allah ya kara fara wata mai albarka ya rasul wala ta da ba da wani da kawo tambayoyi masu ma'ana wanda ba su amfani wanda wasu tambayoyi a nan lafiya mu faɗa ne kawai zai ya zo yana mai tambaya da farko yana cewa salamu alaikum alaikum sai yana da tambaya tambaya shi ne suna roƙo a gare da da ƙara kuɗin da mutane shiga su da jami'a saboda wanda za mu da su da gaskiya ne wannan wanda ya wannan tambaya ya ce wai a faɗaitar da mutane su dinga shiga tsarikar tijjaniya saboda zamani ba shakka ya faɗi gaskiya kun ga da zamanin ya dawo duk kamewarka an tambayi shi Usman dan Hodiyo aka ce irin ɗariku na sufayen nan shigansu dole ne ya ce a'a ba dole ba ne ya ce kamar mutum ne ba shi da lafiya sai aka ce ya nemi magani ya ce a shi ba zai nema ba ruwansa laifin ne ya yi waye wa laifi babu amma da ya je ya nemi maganin ai da maganin zai taimake shi to zamanin ne gashi ya dawo abin tsoro zunubai sun yi yawa ko ba ka so yanzu in dai za ka yi hulɗa da mutane ya ka ci namun mutane in dai ka zo ka zauna kai baƙo kana rike da tarbin ka kana yi wa annabi salati da wani ya zo ya zauna kusa da kai iya zaune ina ka jiya lafiya lafiya ana ta gaggaisawa ana zama zai fara baka labari ni kana da labari fa wani fa jarinsa ya ƙare ko ba haka ake ciki ba kai kuma sai ka kara da ba za ba ka tsaya a tausaya masa ba a to yadda yake yawan kashe kuɗin na ya kamata jari da su to kun ci namansa to haka abubuwan suke duk inda ka je cin naman mutane zagin mutane aibanta mutane kuma yanzu in ka fita kan titi nan duk kamewarka sai ka ga mata tsirara tsirara kaga duk Allah ya hana ganin irin wa'annan abubuwa saboda haka dole mutum ya shiga wani abu da zai dinga yi wani istighfari wanda zai dawo maka dole idan ka shiga irin wannan hanyoyi na auradi to dole ka ne zaka dinga yi yanzu mutumin da bai shiga wurdi ba ba ruwansa in ya yawon sai komai ya dawo sai ya kwanciya sai ya baccin sa amma in baka yi lazimin yamman nan ba wallahi ba za ka iya bacci ba sai ka yi shi kaga ka lizimta wa kanka istighfari da safe istighfari da yamma salatin annabi da safe salatin annabi da yamma to kullum zai dawo kana cikin alkhairi tafiya ce a gaban mu fa gaba ɗayan mu duk wanda ya gani shi fa a wannan filin ya san yana da wata tafiya a kansa me nisa kuma tafiya dukkanin mu nan mutuwa za mu yi kabari za a kai daga kabari kuma a je a shekara wajen dubu a cikin kabari daga nan kuma a wuce filin tashin alkiyama daga nan a yi tafi hisabi daga hisabin ne fa idan ka haye ma ka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ka tafi aljanna in baka haɗu da manzo Allah ba kuma Allah kiyaye mutum ya tafi wani wuri Allah kiyaye to wannan hanya mai mugun nisa da take gabanka ba za ka dinga istighfari ba ba za ka dinga yawa annabi salati ba ba za ka iya la ilaha illallah sai ma an baka shawara ai ya kamata kai wa kanka faɗa wannan ba sai an ce komai ba kowa ya je lissafi kowa mutuwa zai yi akwai kwanciyar kabari akwai tashi ba yawan istighfari ba salatin annabi ba yawan zikiri akwai hatsari Allah gafarta mana Okay, me ce wai? Na? Ai ta Eh tarihin ba shi da yawa. Eh ni mahaifina ni dan jika da fari ne. amma zura na bypass mahaifi na to ana kashe abin nan sai in faɗa da ka san rediyo sai abin ya eh su masu ɗauke ɗauken nan sai su bari